أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيود تيمكم الله تبارك وتعالى كان وتا شا ɗaya ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1440 daidai wanda ya dace da 19 ga watan Nuwamba shekara ta 2010 sha takwas a lissafin turawa muna darasi na na tara ko na hudu kai afwan muna darasi na hudu a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratu maryam alaiha salam yau da taimakon Allah za mu ɗora akan aya ta goma sha biyu yadda Allah yake ba da umarni ga annabin Allah annabi Yahya yake ce da shi ya Yahya khudhil kitaba bi quwwa na'am malam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya Yahya khudhil kitaba bi quwwa وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا Allah madaukakin sarki yake cewa ya Yahya kalmar Yahya kun sani suna ne na wannan annabin Allah da Allah ya bada labarin sa tun kafin a haife shi ya sa masa suna Yahya ya Yahya khudil kitaba bi quwwa ya kai Yahya ka riki littafi da ƙarfi wannan malaman nawa suke cewa maqulul qawl din mahdhuf sirrin shafe shi shine al-musara'atu ila al-ikhbari bi injaz al-wa'd al-karim taqdirin zance yake yanda zancen zai zamanto wa ba'da an wulida yahya wa nama wa tara'ra قلنا له عن طريق وحينا ya yahya khudil kitaba bi quwwa sai muka gaya masa bayan an haifi shi yahya din bayan ya tashi ya girma dan kaga yanzu ai muka labarin sa muka ci ba a ce yanzu yanzu na an ce karbi littafi ba a'a bayan ya girma sai muka gaya masa ta hanyar wahayi ya kai yahya khudil kitab karbi littafi wanda shine at-taura bi quwwatin bi quwwa ana nufin da ƙarfi da ijtihadi bi quwwatin wa ijtihad bi jiddin wa ijtihad da fahimtar ma'anarsa wa tatbiqin lima shamala alayhi min ahkamin wa adab da dabbaka abinda shi littafin yake dauke da shi na hukunce-hukunce da ladubbai suka ce fa inna barakatul ilmi fil amali bih ilimi yana da albarka ne idan ana aiki da shi Allah ka azurta mu da aiki da ilimi ka rike shi halata kaunika multabisan bi hifzihi wa tanfizi ahkamihi bi shiddatin wa thabat kana mai riko da ainihin wato kiyaye littafin da zartar da hukunce-hukuncensa da kuma tabbata akan gaskiya Allah ya ce wa atainahu al-hukma sabiya mun bashi hukunci sabiyan yana yaro karami mana fi sinni siba anan kalmar atainahu daidai take da a'tainahu atainahu a'tainahu mun bashi da ikonmu da falalalmu bi qudratina wa fadlina mun bashi al-hukm mai al-hukm hukuncin famun kitab fahimtar wannan littafi na at-taura da aiki da littafin at-taura alhali yana yaro karami to shekara nawa da aka ce wa atainahu al-hukma sabiyya sabiyan din shekara nawa wasu malamai suka ce shekara uku tun yana shekara uku Allah ya bashi fahimta da gane ma'anar littafin Allah a taura da Allah ya bashi shekara uku wasu ne ma suka ɗan tsawaita suka ce shekara bakwai imam al'alusi yake cewa ya kawo riwaya da abu nu'aim ya fitar da ibn mardawai da dailami daga abdullahi dan abbas manzo Allah yana cewa u'ti al-fahma wal ibadata wa huwa ibnu sab'i sinin kamar yadda yazo a tafsirin alusi an bawa annabi Yahaya fahimta da ibada shine al-hukm yana da shekara bakwai wasu na cewa to yaya za a yi a ce yaron da yake da shekara bakwai a ce ya yi hankali har ya gane shekara bakwai ba ka tuna shekara bakwai a ce ya yi hankali har ya gane abin da ke cikin littafi yana wannan yarantar sai malamai suka ce eh ba mamaki ba an ce annabi ba ne daman ai asalin annabta an gina ta ne akan harkul ada mutum ya yi abin da yake ya saba wa abin da aka saba da shi to tunda annabi ne ba mamaki dan an ce wa atinahul hukuma sabiyan yana yaro yana gane at-taura yana fahimtanta yana ibada babu wani abin da zai hana yaro ya zama annabi da wannan ne wasu ke cewa kenan maganar da ake cewa ba a turo annabi sai ya shekara arba'in a bisa galibi ne mafi rinjaye da yawa cikin annabawa shekaru arba'in ne amma ga wannan wa atainahu al-hukma sabiyya shi kam Allah ya ware shi wasu da suke so tabbatar da wancan magana cewa ai lalle annabi sai ya shekara 40 to da suka zo fassara sai suka ce abinda ake nufi da al-hukum din nan ba annabta za a ce ba fahimta da karanta a taura aka bashi kuma ba mamaki da an bawa yaro karatu da fahimta yana shekara bakwai to menene jamhurin malamai masu tafsiri suka tafi akai suka ce abinda ya fi rinjaye cikin maganganun malamai wa atainahu al-hukma sabiyya ana nufin mun bashi ilimi al-ilmu nafi ma al-amal bihi mun bashi ilimi mun bashi aiki da ilimi ya haddace at-taura ya fahimci at-taura kuma yana ƙoƙarin ɗabbaka hukuncin attaura shi ne wa ake na hukuma sabiya ibn kasir malamin tafsiri da ya zo ƙarƙashin fassara wannan ayar sai ce wa ake na fahma wal ilma wal jidda wal azma bai ce annabta ba mun ba shi fahimta mun ba shi ilimi mun ba shi ƙoƙari da azama wal iqbal al khair mun ba shi fuskanta alheri da kifuwa akan alkhairi da ijtihadi akan alheri wa huwa saghirun hadas yana yaro karami mai karamcin shekaru Abdullah bin Mubarak yake cewa an ruwaito Ma'mar yana faɗa wata rana yara suka cewa Annabi Yahaya dan Zakariya wannan wannan Annabi Yahaya din kenan to ta dauke malamai suke cewa shi um, annabi yahaya wata rana yana yaro sai yara suka ce da shi um, ka zo mu je mu yi wasa izhab bina nal'ab yara yan wasu suka ce zo mu je mu yi wasa yana yaro sai ce malil la'ibi khuliqna ni ba zan je ne wasa ba ai ba dan wasa aka halicce mu ba to shine malamai suka ce wannan shine ake nufin wa atainahul hukma sabiya tun yana yaro an bashi ilimi an bashi fahimta an bashi kuma me ganewa atainahu atainahu alhukma sabiyan kuma yadda da cewa hananan min ladunna wa zakat wa hananan min ladunna wa zaka mun bashi tausayi mun bashi jin kai mun bashi soyayya shine hanan daga gare mu wa zaka ga kuma tsarki mun tsarkake shi duka shi dai Allah ya hada masa wannan wa kana taqiya kuma Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya ce mun bashi tsarki taharatun fil nafsi mun tsarkake shi daga dukkan wata kazanta da aikata abin da Allah ya haramta to sai muka sanya shi kuma shine a gaba wajen aikata alkhairi ya zama mutum ne mai tsoron Allah da takawa taqiyan muti'an lana fi kulli ma na'muru bihi me yi mana bin umarni mu me yi mana da'a cikin duk abin da muka bada umarni ko kuma duk abin da muka hana wannan duk bayanan nan akan wannan bawan Allah ne wato annabi Yahya to sai kuma Allah ya ci gaba da bada labarin wasu sifofin nasa na wannan bawan Allah shi Yahya mai Allah ya ci وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
Allah yake cewa daga cikin sifofin wannan bawan Allah wa barran biwalidai kuma mutum ne mai biyayya ga iyayensa waja'alnahu kaseeral birri biwalidayhi muka sanya shi mai yawan yin da'a ga iyayensa mai kyautata wa iyayensa kullum mutum yana zaman cewa mai kamala ne idan ya kukuta ta ɓangaren bin iyaye ya zama baka da problem a ɓangaren iyayenka kana faranta wa iyayenka kana kyautata musu kana faɗan alheri a kansu walam yakun jabbaran kuma bai zamanto mai girman kai mustakbiran muta'aliyan maghrura mai girman kai mai nuna daukaka da gururi da rudu ko rudar kai ba asiyan bai zamanto mutum mai saban Allah ba ko mai saba wa umarnin Allah ba wannan duk sifar shi kuma duk sifan mutanen kirki kenan su bi iyayensu kuma kasu zamanto masu girman kai kuma kasu zamanto masu sabawa Allah sai Allah ya rufe da bayanin wannan sifofi wanda ya tanadar ga wannan bawan Allah annabi Yahya yace wa salamun alaihi yawm wulida amincin Allah ya tabbata gare shi salam gaisuwa da amana gaisuwa da aminci na ubangiji ya tabbata gare shi minna daga gare mu zuwa gare mu tun lokacin da aka haife shi wa yauma ya mutu Allah ya ci gaba da tsare masa wannan matsayi da ɗaukaka gaisuwa da aminci har zuwa ranar mutuwarsa wa yawma yub'athu hayya da kuma ranar da za a tashe shi wato dan hisabi ranar tashi alkiyama a tashe shi a raye bayan ya mutu kenan wannan aya tana nuna mana ashe wannan bawan Allah annabi ya haya dan gidan annabi zakariya ya samu yabo a wajen ubangiji an gaya masa abubuwa masu kyau an ce wa atainahu al-hukma sabiya an ce hanan mai rahama mai tausayi mai jin kai wa zaka ga tsarki da Allah ya masa wa kana taqiya wa barran biwalidayhi ولم يكن جبارا أصيا وسلام عليه شدي حياته يوم يموت ويوم يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا duk shi kadai ya dauki wannan yabo yanzu mun ji labarin an roki Allah annabi zakariya ya roki Allah yana cikin tsufa matarsa tana cikin tsufa bakarariyar mata ba ta haihuwa shi ma baya haihuwa cikin kaddarar ubangiji Allah ya ba su haihuwar har ma an sa wa dan suna kuma har an nada shi ya zama annabi kuma har an gaya mana sifofinsa har an yi kaza an yi kaza to sai kuma yanzu Allah tabaraka ta'ala wato zai kawo mana wata kissar mai ban mamaki ita ce kissar na Maryam Nana Maryam alaihi salam Allah tabaraka wata'ala ya kawo wannan kissa ne dan a nuna mana duk inda mutum yake Allah yana iya kula da shi kuma ya mai da shi wani kuma malamai suna faɗa cewa a cikin waɗannan ayoyi na gaba wanda suka gabata suna bayani akan al'aqibatul hasana kyakkyawan ƙarshe da Allah ya yi tanadi ga wannan annabi ya cewa zai mutuwa mai kyau dan an ce wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya wadannan lokaci guda uku yawma wulida daya wa yawma yamutu biyu wa yawma yub'athu hayya uku wato sune lokutan da suka fi dan adam ya fi cancantan bukatar taimako a kula da shi lokacin haihuwarsa lokacin da zai mutu lokacin da za a tashe shi Allah ka samu cika da imani Sufyan ibn Uyayna yake cewa ahwaj ma yakunu al-mar'u fi thalathati mawatin mafi tsananin bukata da bawa yake kasancewa shine a wurare guda uku yawma yulad bawa yana tsananin buƙatar tallafi da taimako a lokacin da aka haife shi lokacin da zai fito duniya a cikin wata jaka a fashe jakar da yana cikin gata cikin tsohuwarsa wata tara amma yanzu an ce lokacinsa ya isa za a fito da shi ya sha iskan wannan duniyar za a haife shi kamar bature amma duk inda ya wata uku za ga ya canja kala saboda ya shigo ina duniya gidan bankashi ko jariri in ya duro shi yasa yana dira zaga yana kuka ya shigo gidan matsala kenan duk wanda ya shigo nan ya shigo fagen fama gidan daga sai wanda Allah ya kubutar to dan adam yana buƙatar kulawa wa yawma yamut ranar da mutum zai mutu lokacin da Allah zai nuna masa mutanen da bai taba ganin su ba ko halittar da bai taba ganin su ba in mutum ya mutu zai ci karo da mala'iku da baya ganin su wa yawma yub'athu hayyan da ranar da za a tashe shi daga cikin kabarinsa a tashe shi a miƙar da shi ya ga kansa a filin tashi alƙiyama waɗannan lokuta guda uku lokaci ne da bawa yake buƙatar ri'ayatul rabb ashad ma yakunu wato mafi tsananin irin bukatar da yake kasancewa a irin wannan lokuta bayan Allah ya gama wannan zance na kisar zakariya da yahaya sai surar ta tashi cancat ta koma kuma bayani akan wata kissar daban wanda ta fi kissar zakariya da yahaya ban mamaki da nuna ƙudura da ƙarfin ikon Allah ta'ala ita ce kissar na Maryam da haihuwar da ta yi wa wani ɗanta sananne shi ne annabi isa alaihi salatu wassalam arama mai Allah ce
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا
haka قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا yayi haka Allah ya ce wazkur fil kitabi maryam wato bayan an ambata mana kisar zakariya kun ji abin da ya faru da samun ɗansa da ya yi wannan bawan Allah wanda muka magana gama magana kan shi annabi yahaya kun sani cewa annabi yahaya Allah ya samar da shi ne lokacin da iyayensa sun girma sun ɗauke tsammanin ma za su ci gaba da ko za su haihu a lokacin Allah ya samar da shi kuma abin mamaki ya mai da shi ya zama mai annabi Allah ya haife shi ya sa aka haife shi zakiyan tahira mubarakan bayan Allah ya nuna mana shi kenan mai iko ne akan yin abin da mutane suka ɗauki tsammani suna gabe zai yiwu ba Allah mai iko ne akan gyara shi ya Allah ya Rab duk abin da muke jin tsoron muna ganin bai zai yiwu ba muna cikin firgici da damuwa ya Allah kai mana maganinsa Allah ka magance mana duk abin da yake damunmu Allah ka nuna mana ƙarfin ƙudurarka da mulkinka da sarautarka da isarka ya rab ya rab ya rab akan abin da duk yafi ƙarfinmu Allah kai mana maganinsa to sai Allah tabaraka wata'ala ya kawo kissar wata baiwa Allah da ake ce da ita Maryam ba Maryam din ne zaka fi damuwa da kissar ba a'a samar da wani dana ta mai suna Isa dan Maryam ba ma wannan shine damuwa ba yau ga wannan mata za ta zo ta haihu min ghairi abin ma'ana min ghairi zawj ta haifi da amma bai da uba mu a wajenmu aibu ne a haifi ɗa babu uba don cewa ake yi wancan sunan ake gaya masa amma wannan ƙudurar Allah da ƙarfin mulkin Allah shi ne zai tabbata a cikin kisoshin guda biyu akwai munasaba da mushabaha in ji ibn kafir shisa wannan kisoshi na zakariya da yahaya da na maryam da isa in ka koma cikin ali imran ma Allah ya buce ko kwarai da gaske suna da munasaba suna da mushabaha suna da alaka suna da kamanceceniya a cikin suratul anbiya ima Allah ya hada tsakanin kisoshin guda biyu limaza saboda akwai kusancin ma'ana a tsakaninsu su ليش ليدل عباده على قدرته وعظمته وعظمه سلطانه Allah ya maimaita wannan kissa ne don yayi wa bayani ya nuni wa bayansa akan kudurarsa da ikonsa da girman mulkinsa ya Allah ya Allah Allah ka yi mana afuwa Allah ka azurta mu da imani da girmanka da matsayinka da isarka da buwayarka da kambamaka amin ya rabu kuma dai Allah ya nuna mana wa annahu ala ma yasha'u qadir mai iko ne akan duk abin da ya ga dama sai Allah ya ce wa fil kitabi maryam ka ambata musu labari ya kai Muhammadu dangane da nana Maryam kitab Maryam wato jaka ce da take kunshe da bayani akan wata mata mai suna Maryam wanda yau zamu sha labarin mu ji me Allah ya ce ita ce Maryam binti Imran asalinta ta samo ne daga tsatsan Annabi Dawuda na na Maryam daga ina daga Annabi Dawud alaihi salatu wassalam na na Maryam ta fito ne daga gida mai tsarki baitin tahir a bani Isra'ila lokacin da ake cikin bakar kazanta zinace zinace da luwaɗi da barna da shaye-shaye da ta'addanci ita kuma Allah ya fito da ita a wani gida mai tsarki dan saboda zai fitar da wani bawan Allah mai tsarki a ƙarƙashin ta shine Isa dan Maryamu Allah ya mana bayani akan haihuwar mahaifiyarta ita kanta a cikin suratu Ali Imran haihuwar da mahaifiyarta ta yi mata kai ma'ana ita kanta maryam ɗin haifarta da aka yi mamatta maman maryam kakar annabi isa kenan allah ya mana bayanin yadda aka haife ta a cikin ali imran ita asali ma maryam ɗin da aka halicce ta wato mahaifiyarta ba kance ta yi ta ce muharrara ne muharrara فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها إيه سميتها إيه سميتها مريم لا تعمت سونا مريم ما متى تجي بدا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ميفارو فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا هنا زكريا كلما كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك هنالك دعا زكريا ربه قال إيه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ya ce min innaka sami'ud du'a kaji bayan Allah in sun kira Allah cewa suke yi ka ba mu dan kai kana jin addu'a ya Allah muna da damuwowi a tattare da mu Allah ka amsa mana dan me innaka sami'ud du'a Allah kai mai jin addu'a ne kuma mun yadda kana jin addu'a fanadatul mala'ika fa huwa qa'imun yusalli fil mihrab ana gama zancen wani abu sai rabbul izzati mala'iku suka zo suna kiran shi a lokacin yana sallah ana fafatawa an riƙe wuta da daddare ana ta ibada bayan Allah na ƙwarai idan su gau yake ƙarfe uku uku da rabi ƙarfe hudu ana ta bugawa ubadu laylin idza janna zalamu bihim wa huwa qa'imun yusalli bil mihrab sai aka ce me anna Allah yubashiruka bi Yahya مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين an gama an baka dan ba da kake nema ba an baka wallahi malam duk wanda kaga yake wani sai san Allah ba ai kware ko in Allah ya baka lazza ta sanin Allah ai kai tsaye in abu ya same ka ce za a roki Allah insha Allah kuma zai bayar Allah muna kyautata maka zato ya Allah muna kyautata maka zato ya Allah Allah ka ba mu abin da muke roƙonka Allah ka ba mu abin da muke roƙonka ihdinas siratal mustaqim to wannan baiwa Allah amin mahaifiyarta ina wato na koma muku tun asali ne ita kanta na na Maryam ta tsohuwar da ta haife ta sai ta mai da ita ta zama mai hidimar masallaci na Baitul Maqdis ashe hidimar masallaci ba aikin banza bane ashe hidimar masallaci ci gaba ne idan mutum yana da rayuwarsa yana da alaka da masallaci share masallaci tsaftace masallaci ya gyara masallaci ya kula da masallaci da sautinsa da tsaftarsa da ruwansa da haskensa wallahi akwai bayan Allah da Allah ya liƙa rayuwarsa a masallaci ba biyan su ake yi ba amma kullum burinsu ku zo ku tarar da masallaci da wuta da haske da tsafta amma ina za ku bincika ba su da wani tsayayyen albashi irin waɗannan mutane Allah musu albarka kullum in ka zo neman sa ka same shi a masallaci ina so na gaya muku wani abu ina son masallaci ni da nake muku magana ina son masallaci kuma ina sha'awar in ganni ina harka a cikin masallaci kuma ba na son Allah ya dora ni akan wata harkar da za ka raba ni da alaka da masallaci ba na so ba wai dan je ne sallah biyar kaɗai ba a'a ya zama ina da wata alaka da masallaci karatu karantarwa warai kuwa dan ɗakin Allah ne ba zan ce muku komai ba bayan wannan kawai cewa na zan ji ɗakin Allah ne to haka aka sa ta zama to takhdumu al-masjid masjidul aqsa baitul maqdis daman a wancan lokacin suna neman kusanci da Allah da zama a masallaci suna hidima a masallaci shara gyara cire yana tsince tsince samar da ruwa a taimaki mutane su zo su ibada akwai waɗanda daman tun wancan lokacin ya takarrabuna ila Allah bidalik suna neman kusanci zuwa ga Allah da wannan da kai ma ya kamata ka zamantu kana da alaƙa da masallaci kana kulawa da masallaci kana zuwa kana yin wani abu wa masallaci fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya nana maryam ta tashi a gida na bani isra'ila nash'atan azima ɗaya ne daga cikin mata al'abidatun nasikat masu yawan bautar Allah a lokacinta kuma ta shahara bil ibadatil azima wa tabattuli mai yawan ibada kuma ta kaura cewa maza tun tashinta to da mu ita a masallaci ta tashi mahaifiyarta tana tashi tana haifar ta ta jefa ta a masallaci so na na maryam kawai ta tashi mai ta sani masallaci ka ji magai Allah wadaran ɗan Kirista da baya sallah kuwa. Mahaifiyar annabi Isa ne yanzu muke magana a kanta. A masallaci ta tashi ba san komai sai hidimar masallaci. Kuma kamammiya ne mai yawan ibada ta ƙaura cewa maza. Allah wadaran ɗan Kirista mazinaci. Ba ku koyi da na Maryam ba. to wani zai iya cewa to a hannun waye waye ke kula da ita tana karkashin kulawar mijin yar uwarta mijin yar uwarta waye mijin yar uwarta nan shine annabi zakariya annabi ne cikin annabawan bani isra'ila a wannan lokaci kuma babban mutum ne wanda in an je an dawo wurinsa ake komawa akan harkar addini da sulhu kenan nana maryam ta rayu ne a ƙarƙashin kulawar annabi waye ya yi mata tarbiyya annabi me ya alaƙata da wannan annabin ɗan wato mijin ‘yar uwarta ne wannan nake so ka gane asalin annabi isa tushen annabi isa mahaifiyar annabi isa kulawar da Allah ya yi mata tun ba ta kai ta kawo ba annabi zakariya yana cikin kula da ita sai ya ga tana da wata karama tana da wata karamar da ta wuce hankali ta wuce tunani yana zuwa wajenta inda aka je aka jefar da ita aka sa ta a masallaci a al-mihab kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa duk lokacin da annabi zakariya ya shiga wajenta ya kai mata abinci ka duba annabin Allah da kansa yake dauka abinci yana kai mata yana taimaka mata wallahi yana zuwa sai ya tarar da tarin abinci a tattare da ita idan ya je sai ce ya maryam anna laki hada ya maryam daga ina kika samu wannan sai ta ce huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab daga Allah ne kuma ina shaida maka Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba Allah ka samu a cikin su idan Allah ya lamunce maka kai gaba in Allah ya maka arziki zai yi ta baka ne babu lissafi su yi ta hasada baka san ma suna yi ba haka Allah yake yi wa wanda ya ga dama a cikin bayansa ka yi ƙoƙari ka dace cikinsu an ruwaito cewa a lokacin sanyi sai ya je ya samu ‘ya'yan itatuwan da sai a damana ake samu ko lokacin damana sai ya je ya sami ‘ya'yan itatuwan da ba a samun su a wannan lokaci sai lokacin sanyi sai je samu a lokacin damana kamar yadda bayani ya zo a cikin al'imran yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya samar da wani babban bawa a tattare da ita kuma manzo cikin manzanninsa ulul azmi ar-rusuli ulul azmi min ar-rusuli ɗaya daga cikin manya-manyan manzanni alhamsa fil izam da ya so ya yi haka sai ya sa ta sai ta ƙauracewa mutanenta shi ne Allah ce idin tabbatat min ahliha makanan sharqiyya za ta haifi annabi isa yanzu ba har an gama labarin an taho har ta ta samu juna biyu duk an yi bayani a can baya za mu zo nan mu yi ta zo ta ji alamar naƙuda za ta zo mata za ta haihu in tabazat min ahliha makanin sharqiyyan sai ta tafi nesa ta yi wani guri makanin sharqiyyan wato ta nisanta ta yi can wajen ashar gabar ta yi nesa fattakadar min duniyim ijaban sai ta riki hijabi ta nemi sutura ta nemi shamaki tsakaninta da mutanenta mana istatarat minhum wa tawarat ta suturta ta ɓoya an yi wannan sai Allah ya turo mata Jibril fatamassala laha basharan sawiyya sai ya zo mata a bisa kama irin na mutum sawiyan mai cikakken halitta da yawa daga cikin malamai suka ce da Allah ya ce fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya wato ana nufin jibril ne fa arsalna ilaiha ru'ana ana nufin jibril ne sun faɗi wannan fasara saboda lura da zahirin alqur'ani dan a wata ayar Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin wannan labari duka gabaki daya ana ba manzon Allah ne labarin ni da kai yanzu muke cin riba muke amfanuwa da shi a can da farkon ayar in kun koma yace wazkur fil kitabi alkitab anan ana nufin ka ambata musu a cikin wannan sura alkitab as-suratul karima wannan sura mai karanci ɗaya kenan ko ka ce wazkur fil kitabi ana nufin ka ba su labari a cikin alqur'ani khabaru maryam wa qissatuha labarin maryam da qissatata lokacin da ta nisanci mutanenta in tabadat min ahliha makanan sharqiyya daga baitul maqdis ta nisanci mutanenta an saba tana zama a masallacin baitul maqdis ko kuma wasu malamai suka ce min baiti allati kanat taskunuhu ta bar gidan da ta kasance tana zama kalmar da Allah ya amfani da ce in tabadat min ahliha yana nuna mana lalle fa ta nisanci mutanenta lokacin da wannan abin zai faru dan annabzu a larabci ana nufin afarhu war ramyu abinda zaka gullar da shi ka jefar da shi sai Allah ya ari wannan kalmar in tabadat min ahliha kamar ta jefar ta wullar da kanta ta yi nesa da mutanenta ألقت بنفسها في هذا المكان مكان لماذا dan ta keɓanta da yi wa Allah bauta da da'a da kusanci da Ubangiji Allah yana ba da labarin wato da ya zo zai ba ta ɗan za ta haihu sai da ta fara ƙaurace wa mutane ta guje su imamul qurtubi ya yi bayani a cikin tafsirinsa cewa mutane sun yi saɓani me yasa ta ƙaurace wa mutane wasu suka ce eh ta ƙaurace ne don ta kubuta daga haida da nifasi wasu sun ce ba ta haida ba ta nifasi wasu suka ce a'a ta ƙaurace ne litta'budallaha dan ta bauta Allah shi shi kadai wannan fassarar ita tafi inganci saboda kun sani cewa ai daman an sa ta ne don ta zamanto mai kula da masallaci da ibada a ciki kuma ta kaurace mutane ne don ta kifin kanta bizi akan wannan abin da take so kuma da ce masallacin ma sai ta samu mihrabi ta shiga can gabar li takhluwa lil ibada dan ta keɓanta don yin ibada shi yasa aka ce makanin sharqiyyar wato janibin sharqi can ta gabas mahudar rana me yasa aka ce makanin sharqiyya an ce a wannan lokacin suna girmama gabar dan harka mai mutunci a gabar ake yin ta a wancan lokacin kuma suka ce duk haske da Allah yake bayarwa ta gabar yake zuwa wannan fattakadan min junihim hijaban din da karfafa zance ne dama an gaya mana ta ana nufin kauracewa da ta yi fa arsalna ilaiha ruhana fa tamassala laha basharan sawiya aka turo mata jibrilu inji Allah sai ce tana tafiya bayan wani lokaci mu kuma sai muka turo mata ruhana ruh anan ana nufin jibril sai zo mata da sifar wani mutum mu'tadilul hay'a kamilul binya ka ahsani ma yakunu bihi al-insan ko ma yakunu al-insan mai daidaitacciyar halitta mai cikakken mai cikakken ginin halittar dan adam mafi kyawun mutum a haka ya zo mata a larabci akan ce kaga ne yace mata yace maka basharan sawiya ko sai laraba suka ce rajulun sawi rajulun sawi in an ce mutum rajulun sawi wato mai cikakken halitta shine sawi babu wani aibu a tattare da shi to me yasa yace ruhana yayi idafa zuwa gare shi wannan idafatu tashrif wa takrim ne ya danganta ne ruhana in ji Allah don ya karrama jibrilu ya girmama shi an ce da jibrilu ruh ne an kamanta shi da ruh saboda ai rai shine haƙiƙanin maddatul haya lil bashar rai kan ba shine ruhin rayuwar ɗan adam ba to ana so a nuna maka ba za ka iya rayuwa ba face ka yi aiki da saƙon da jibril ya zo ya kawo annabi shi za ka tsaye da shi ruh idan ba za ka taɓa rayuwa ba sai da rai ko to jibrilu shi ma sunansa ruha saboda ba zai yi ba ɗan adam ya rayu face ya rayu da wahayin da jibril ya zo da shi daga Allah ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda yana ɗauke da ar-risalatul ilahiyya saƙo wasiƙa ta ubangiji wanda biha tahyal qulub da wannan wasiƙa da sako da jibril ya kawo shine zukata suke rayuwa war ruhu biha tahyal ajsam war ruhu bihi tahyal ajsam da rai kuma gangan jikin dan adam yake rayuwa to me yasa jibril da yazo wajenta sai yazo mata da sifar ba ni sunan shi sifar mutum saboda inda ya je mata da sifa irin ta mala'ika za ta tsorata amma ya je mata ne da sifa irin ta ɗan adam na mutum litasta anisa bi kalamihi dan ta ɗauke kewa ta samu daman zancen sauraron zancensa walita talaqqa minhu ma yulqi ilaiha min kalimatihi dan ta karbi abinda zai miƙa mata na kalmominsa da ya zo mata da sifa irin na mala'iku sai ta tsorata sai ta gudu kai ba za ta iya masa magana ba tsoro za ta ji to shine fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya malam yana zuwa tana ganin sa kun san an gaya muku ta kaurace wa maza dama tana ganin sa qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ta ce ina neman tsarin ar-rahman shine Allah Allah ya tsare ni daga gare ka na gudo na bar mutane na bar mazaje ka zo kaina yanzu in dai kai mai tsoron Allah ne babu ni babu kai ka guje ni me yasa bata ce inni a'udhu billahi minka ba sai ta ce inni a'udhu birrahmani min litushira dan ta nuna masa masha'irat taqwa fi nafsihi dama ce ar-rahman ma'ana ne suna Allah ar-rahman wallahi ina neman Allah mai wannan mai rahama mai tausayi Allah ya ilahi ma'ana ta ɗauko sunan Allah ar-rahman mai tausayi da jin kai dan tausayinsa da jin kayinsa ya taimaka min ya yi shiga tsari tsakanina ni da kai dan ita ba ta san waye ya zo wajenta ba matan da ta keɓance kanta tana ta sallah tana ta ibada sai ga wani namiji mai kyakkyawan halitta ya zo mata kuma aka ce duk mai tsoron Allah in an ce masa ar-rahman sai ya girgiza kwarai kuwa in an kira masa sunan Allah ar-rahman to sai ya girgiza shi yasa tunda in kai mai tsoron Allah ne to ka ji tsoron rahman la ilaha illallah wannan yana nuna mana lalle na na maryam ta yi riko da killace kanta kuma ta nemi taimakon Allah a rayuwarta ya laita matanmu sun yi koyi da irin abin da na na Maryam ta yi namiji ta gani amma gige cewa ta ganin namiji ta yi ta birgita yau fa rungume namiji suke gaisawa da namiji suke yi zama suke yi kujera da kujera kugu da kugu da namiji yau an nuna musu kallabi tsakanin rauna yau an nuna musu shiga cikin maza yau an cire wa matanmu jin kunya da keɓance da killace kai yau an ce musu saka hijabi da niƙabi ƙauyenci ne takurawa kai yau burgewar mace shine ta saka farkakkiyar riga kirjinta a buɗe ta ana ganin alamomin fitinarta ta sa kaya ta matse ganin bayanta ta matse kanta ta bayyana wa duniya a ganta mata na ƙwarai masu tsoron Allah ɓoye kansu suke yi don kada a gansu saboda su al'aura ne amma yau tun daga makarantunku na naziri ake koya yaranku haramta musu sa ɗan kwali ku ɗauki ‘ya'yanku ku kai su makarantun boko ku biya school fees a cire musu ɗan kwali tun suna naziri tun suna playgroup da yawa daga cikin makarantun ku yau da kuke kai ‘ya'yanku idan sun je ƙwace ɗan kwalin ake season ake yi yaran ku tun suna ƙanana an koya musu ƙin sa hula yaran ku tun suna primary secondary school an koya musu za su sketch su saka safa dole sa sanda suka safa su su dangale an koya musu da sunan wani abu shi boko sun raba ku da addinin ku sun raba ku da tarbiyyar ku sun raba ku da abin da kuka gada iyayenku da kakanninku tun asali sun raba ku da abin da Qur'anin ku ya koyar da ku yau gashi ana bada labarin nan na Maryam kamar ba mutum ba mutum ne yazo mata qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya shi kuma yayi wuf yace qala inna ma ana rasulu rabbiki li a'balaki gulaman zakiya a ba wani abu na zo ni manzo ne daga ubangijinki ka duba yadda aka samu shamake tsakaninsu da maza amma yau mace za ta shiga cikin tasi a haɗa ta da ita da namiji jikinta yana gugan jikin namiji yau a garin ko a daidaita sahu ma haɗa maza ake da mata ka duba wannan matsatsan mashin ɗin namiji da namiji ma ya ake amma sai a ɗauki mace a sa a ɗauko namiji a sa musulmi ne sallah yana kallo in kai magana ce abinci yake nema ban yi maka maganar makarantun ku ba ban yi maka maganar kasuwanninku ba ban yi maka maganar kaza kaza ɗinku ba waye yau yake nuna cewa mace ya kamata zaman to gefe abu nan mata kaza abu nan maza kaza wallahi da ido na akwai wurin da na gani wallahi a masallaci ne wallahi malam abun mamaki ban daki mata suna shiga maza suna shiga nayi magana aka ce ai ba wani abu bane in ta shiga an san mace ta shiga adi jiddan namiji ya shiga mace ta shiga kuma suna nan an ci gaba yanzu a wasu makarantun jami'o'i da kwalejoji haka ake yi to gashi nan kuna gani yau ta kai ga ya mace gani take yin ana gefe gefe da ita ana kyamata ne an ce a nuna musu duk ɗaya ne ana tare da su a ci abinci tare da su wallahi malam a makarantun mu haka za ga yaro ya balagaggen yaro ya daga hannu ya dora hannunsa akan kafadar yarinya budurwa kurin a haduwar jami'a kullum kwanan nan wani yaro yake gaya mu yace yace wata yarinya ce fa a daidai sau ta manta wayarta ya burga a daidai sau nan ya ga gidan da ya sauke ta ya koma ya mayar mata waya ne mai tsada yana zuwa aka kira masa ita wallahi malam da gudu ta taho kawai za ta rungume shi wai tana murna ya dawo mata da wayarta za ta rungume shi yace subhanallah bai yadda ba wani yaro ya gaya mun ya ce hutu suka je makaranta irin na semester din nan an yi exam an tafi hutun semester an dawo makaranta kawai wata yarinya shi yana musulmi ita tana musulmi a wannan makarantar ba wacce cikin makarantar da wancan makarantar ga ta wallahi tallahi malam da gudu yarinya nan ta taho mala cikin kawaye wane wane wane wai irin murna an dawo daga hutu kawai ta buɗe kirjinta za ta rungume shi ya tana zuwa sai ya yi yiwu subhanallah ya ce wallahi da na bari rungume ni za ta yi wannan abun ina gaya maka ba 'ya'yan kirista ba ne ba 'ya'yan musulmi ne al'amura sun canja shi sa ina tausayin kaina ina tausayawa 'ya'yanmu da jikokinmu da tattabakunanmu da ƙarfi da yaji ana so a cire mana jin kunya da kamewa da nuna mace cewa al'aura ne zamani ya zo sai dai kowa ya kokari ya tsare gidansa abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wannan ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah iya fe mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh